أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي kamar yadda yake gudana karatunmu na ran lahadi na adabul mufrad a nan masallacin sabilul huda ga wanka tare da magarau tsakanin magarba da nisha inda muke karantar da wannan littafi mai suna suna littafi adabul mufrad nawa na abi na abi abdullahi muhammadu bin ismail al-buhari wanda ya mutu shekara ta nawa wanda ya mutu shekara ta 256 ta hijiriya buhari baicin wani littafin wani littafi gare sahih buhari wanda shine as-saqul kutub sahih buhari ko kuma ce jami sahih muna karanta wannan littafi nashi na adabul mufrad a wancan satin mun kare babun hal yakni abahu zancen alkunya inda mutum ba zai kiran suna baban shi ba amma da ya iya mai alkunya zan mu tashi babun wujubu sillatin rahim babi wanda ke karantar da mu wajibcin sadar da zumunci babun babi wujubi wajibcin sillatin rahim sadar da zumunci tunda muna tun daga mu kare biyayya da uwaye mu kuma muke abin da ya shafi sillatin rahim ko to yau yana bayani zan mu ga babi wanda zai karantar da mu wajibcin sadar da zumunci kamar yadda muke faɗi kullum idan mai karanta ana karanta mu rika bin kurin muna karanta a zuciyarmu kuma idan ya zo wata kalma mai wahala sai mu rika jan layi muna rubuta ta da ƙasa da karan yau karan mu rasa saka don kan mu rubuta ta fiki ba don kai ka goge ma daga baya to ruwa ta farko zan ta fara da babe wannan shine na 25 kuma zan mu karanta hadisi na 47 babe na 25 hadisi na 47 to sai malai ce
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا موسى موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال قال جدي يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأخ وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة
to wannan ruwaya wanda za mu karanta baitin nan ta hoto a adabul mufrad buhari ya kata na adabul mufrad abu dauda ma ya hudo ta a cikin sunan abi dauda da tabarani ya hudo ta a cikin mujamul kabir amma dai ruwayar lafazin ta nan albani zaka ga an ce wanda afahu albani albani ya da afata amma dai tana da shawahid kamar lafazin nan ne da ya zo albani da afa amma dai ma'anai hadisin da kawai hadisai wanda sahihai wanda suka tabbatar da shi kamar mun fasa tashi a nan ma cikin adon kura da kawai hadisai wanda suka fito daga buhari da muslim ma'anai abin da yake cikin hadisin ma'ana ce sahihiya lafazin ne nan da ya zo nan ya zama to albaniya da afa shi don kai kada kasa a ce da afa wa albani a sai ka diba hadisi yana lahu shawahidul ukura yana da wani guri wanda ya zo daidai ma'anar ɗaya ce to fasara hadisi ya ce hadasina musa bin isma'il musa ɗan isma'il ya bani labari ko ƙala ya ce hadasina damdamu bin amuri shi kuma ya ce damdamu ɗan amuru alhanafi ya ba mu labari ƙala ya ce hadasina kulaibu bin manfa'ata kulaibu ɗan manfa'ata ya ba mu labari ƙala ya ce ƙala jaddi kakana ya ci kenan kakan hulayb bin manfa'ata shine sahabi ana sunan shi abu manfa'ata hulayb hanafi shi wannan jaddigin na hulayb abu manfa'atar hulayb hanafi an kiran shi da kunya din shi abu manfa'ata amma dai sunan shi bahar bin haris shi jaddi wannan na na manfa'ata sunan shi bahar bin haris bahar bin haris ana ce mai abu manfa'ata ɗaya ne daga cikin sahabin annabi sahabban na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi wannan abu manfa'ata kulayb al-hanafi wanda ake ce mai fahar bin haris shine yace ya rasulullahi ya manzan Allah kenan shi sahabin ya sunan shi ainihin jaddi yace ko bahar bin haris shine yace ya rasulullahi ya manzan Allah kenan zai wa manzan Allah fatawa sai ce man abaru muka ce aka ce baru kirki na karshen kirki ko biyayya ta karshen biyayya kenan albirrul walidain sai ka ce biyayya ko kirki to na shi sahabin wannan abu manfa'atul hanafi bahar bin haris sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama man abaru wa zan yi wa kirki hiye da kowa a duniyar mu wa zan yi wa kirki hiye da kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ummuka mammatka kuma ya ce wa abaka sannan babanka wa uhutika sannan ‘yal'uwarka mace sarƙinka fetisar ko gidansa wa a haka sannan ɗan uwanka sai ce wa maulakan laziyali zaka me gane na wa maulakan laziyali zaka da danginka waɗanda suke bin wannan ba baula ba na ba a birnin ba ba maulaka nan ƙaribukan laziyali zaka kenan ya shira ma na farko cewa ummu kaman makka babanka uwarka mace kenan aka ce uwarka mace giransar ko betsar kenan tana gaban namiji to daga ita sai ɗan uwanka namiji shi ma buwa kuka ne to kwana sai ce maulakan lazi ya lizaka da danginka waɗanda suke bin wannan kenan wa zai zo bayan wa'annan a kusan zai zo a muje ba uwa ko kyauta zaka yi farkata guri ne wannan shi ne gaba wannan gaba shi ne gaba na farko ce mamma baba ƴan uwa mace ɗan uwa namiji to wa zai zo ai ɗan uwa ya shiga kawai wa zai zo ba wannan shi ne nan maulakan lazi ya li zaka da danginka wanda suke bin wannan kenan wa zai zo a jerin wannan dangin sai ka kuma ai uwa ita ce gaba kenan iya uwa ko kanwa uwa su zo su zuko daga su kuma sai kanan baba ko wan baba to kwana sai ɗiyan uwa mace to kwana ɗiyan ‘yan uwa namiji a haka shi ne kenan wani shi ne wa maulakan lazi yali zaka da danginka waɗanda suke bin wannan sai ce haƙƙun wajibu su wa'annan haƙƙi ne a gare ka wajibi ka musu kirki haƙƙi ne ka musu kirki daga wannan sai wannan sai wannan sai ce wa rahimul mausulan kuma zumunta ce abin sadarwa to wannan hadisi muka ce ai yana da shawahidul ukhra in ka koma annan cikin adabul mufrad ma hadisi na uku ai ya shige da shi na bahaz bin al-hakim ko in ka koma ai na bahaz bin al-hakim shi ma an abihi an jaddi ko qulti ya rasulullah nace ya manzon Allah man abarwa zan wa kirki da kowa qala ummuka yace uwarka qultu man abaru kuma yace wa zan wa kirki da kowa qala ummuka yace uwarka qultu man abaru wa zan wa biyayya da kowa yace wa ummuka hasu ko qultu man abaru wa zan wa biyayya da kirki da kowa sai cewa abaka babanka sannan sai ce ma summal aqraba fal aqrab sannan makusanci zuwa kenan shine wannan makusanci zuwa makusanci shine maulakan lazi yali zaka da danginka wanda yake bin wannan far order in ka jira su kenan kaga wannan hadisin ai lahu shawahidi wannan ya ma ya tabbatar da shi kuma a cikin mahallo na Abu Huraira shi ma wanda mun yi shi ana na atara julun nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma ta'muru ni fa qala bir ummuka summa ada fa qala bir ummuka summa ada fa qala bir ummuka summa ada bir abaka summa ada fi rabi'a fa qala bir abaka kenan duk wannan ruwaya guda biyu wanda na hudu yanzu ita Buhari da Muslim sun hudu ta kenan ai suna tabbatar da wannan hadisin na Abu Manfa'ata mun gane kenan wannan hadisi na Abu Manfa'ata me yake karantar da mu wane ne cancanci a rayuwa wanda zaka fara kyautatawa na farko ce inna baba yar uwa mace dan uwa namiji kuma da danginka wanda suke bin kenan kai zaka baka order kai ka koma daga mammai yan mamma kanwan mamma ka zo baba wan baba kanan baba ka zo ɗan ƴan uwa mace to ko da ɗan ƴan- ɗan uwa namiji da yau yayi mamma ko kuma mamma ya sunan su da Hausa inna ko su ne inna ne su kuma eh a nan inna ni ba yau kuwa ko kawun kuwa da su ne inna ni ya wajen baba ko su ne baba ni ko baba ne da kawu eh wani ne kawu na wajen baba wan baba yan baba ko kama baba kuma baba ne to kenan ya masu a jere sai ce wannan su ne haƙƙi wajibi a kanka kuma shine zumunci abin sadarwa shine haƙƙun wajibin haƙƙi ne a kanka warhimin mausulatun kuma wajibci ne abin sadarwa to na gaba ma shi ma shigen shi ne karanta mu je
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد, ال... عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لعي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني حاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي أنفسك من أن- أنقذي نفسك
أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما س-
sa'ab mukaranta gaba da sa سأبلها سأبلهما بلالها a kukaranta gaba da sa سأبلهما ببلاد ببلالها bibi la ببلالها eh, sa'abullu kuma bibilaliha yawa to ita wannan ruwa da zan mu karanta ruwaya ce a buhari da muslim sun hudo da ita duka wannan ruwaya ruwaya ce mutafikun alaiha buhari ya hudo ta muslim ya hudo ta ya ce hadisuna musa bin isma'il musa ɗan isma'il ya ba mu labari shi kuma ya ce hadisuna abu awwana daga abu awwana an abdul malik bin umair an ab- musa bin talhat an abi huraira waye sahabin nan abi huraira shugaban shi abdurrahman bin sahar ad-dausi al-sa'id abi huraira yace lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauko wace aya wannan aya ta cikin suratul shu'ara aya ta 214 ita ce wa anzir ashiratakal aqrabina wai lokacin da wannan aya ta sauko wa anzir ashiratakal aqrabina me ya fasara ta ita wannan aya ta ce wa annabi ne aka cewa wa anzir ka galgadi wa anzir ka galgadi ashirataka danginka al aqrabina makusanta musulunci ya zo annabi ya zo da musulunci sai aya ta so akai akan shi aka ce ya galgadi dangin shi makusanta kenan ya fara daga gida duk abin da ya zo ka fara daga gida kan kauta waje to sai a baku da ce lokacin da wannan aya ta sauko wanda take cewa ka galgadi danginka makusanta me aka yi sai ce kaman nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsaye kamar tattara mutane dangunan nashi fami fami gidan wani gidan wani gidan wani take tattaro su sai ya tsaye fanada yayi shele ya kira ya ce ya bani ka'ab bin lu'ayy ya iyan ka'ab dan lu'ayy waye ka'ab bin lu'ayy na nawa kaka annabi na nawa ne a to muje ma huwa muhammadu to muje gaba huwa muhammadu a abdul bin abdullah bin abdul bin abdul mudallab من حاشم bin hashim bin abdul manaf bin qusay بن كلاب bin kilab bin murrata بن كعب bin ka'ab yawa bin ka'ab bin lu'ay kenan ka'ab bin lu'ay kaka na nawa ne na bakwai na bakwai ha sakili na bakwai ko mu je bin huwa محمد بن عبد الله to abdullahi ai baban shi na farko kaka na ko bin abdul kaka na ko na annabi abdul mudallabi to je ka hashim na biyu abdul manaf na uku kusai na hudu kilab na biyar murra na shidda wannan ka'ab bin lu'ay na bakwai Eh, ka san yanzu rikodin yau da kakannin shi na bakwai ne? su larabawa a can ma suna kiyayewa ko musulunci ya zo daga kiyaye dangina amma dai mu da kawo din na ɗaya na biyu shikenan wani yayi kokari ya dauki na uku ne eh amma da ko na hudu na biyar to na kaka ka ne biyar a to masha Allah kenan ka'ab bin lu'ayy kakan annabi na nawa na bakwai kenan annabi da ya fara kiran gidan sai ya fara gidan baban wani da ya kamo kakan shi na bakwai shine ce ya fami ya gidan ka'ab bin lu'ayy an kizu an kusa kun minan nari ku tseratar da kawunan ku daga wuta kuma yace ya bani abdul manaf ya diyan abdul manaf kaka na nawa na abdul manaf a a je kaman al-mudallabi hashim na uku abdulmanaf kenan daga kaka na bakwai sai kasa sai kuma kaka na nawa na uku kenan ya bani abdulmanaf ya ɗiya abdulmanaf aikin zo an kusa kun minan na ku tseratar da kawunan ku daga wuta ya bani hashim ya ɗiyan hashim kaka na nawa na biyu an ki zo an kusa kun minan na ku tseratar da kawunan ku daga wuta ya bani abdulmutallab kaka na farko an ki zo an fusa ku minan na ku tseratar da kawunan ku daga wuta to kwana sai ya zo gida kenan da ya fada daga kakan shi na nawa na bakwai ya zo kaka na uku ya zo na biyu kuma sai ya zo gida sai ya ce ya fadima ya iya shi kenan fadima dan a lokacin da ya shi fadima ita kada ita take rayi tunda ai yan annabi sallallahu alaihi wasallama daga ta akai matu siga sun mutu su da yara sai dai wannan suka girma da wadawa wanda usman da rukayya da kuma kusur ai su ma sun yi sun mutu ko to lokacin da su suna tare da haice ya fadima ya rukayya ya wance to ita bai kama su da me yasa saboda fadima ita kadai take rayu lokacin kenan sai ce ya fadima tu bintu muhammadin ya fadima diyan muhammad sallallahu alaihi wasallama an qizi nafsiki tseratar da kanki minan nari daga wuta fa inni ni la amliku laki min Allah shay'an ba na iya mallaka miki komi daga gurin Allah kenan wannan famin tun da kaka na bakwai yace kowa ya tseratar da kanshi daga wuta domin din baka yi musulunci ba a can bai iya bi yawa bai iya gyara ma baka yi baka ga baka yi na gida ne da ya kare sai a ƙarshe ga na shahid sai ya ce gaira anna lakum rahiman banda a gare ku da kwai zumunci jibanmanci zumunci ce amma dai gaira baitin ku tsetar da kanku daga wuta bana iya amfana muku komi ko sai ce sai dai annala lakum rahima a gare ku da kwai mi zumunci sa uballuhuma bi bilaliha miki ne nan sa uballuhuma ina asalin kalma na ku da hurufin ziyada balal balal ina asalin kalmar in ka wuce hurufin ziyada balal
ana asalin kalma balal ko me balal Balal.
da lauci lema me balal da lauci yo me balal da hausa lema zakallah lema to su larabawa suna kiran zumunci da lema kamar sai su ce inda kwai zumunci tsakanin wani da wani sai su ce da kwai lema tsakan gidan wani da wani a cike yake kenan wannan gidan suna ne zumunci gidan wani da wani a bushe yake kenan wannan musulmi gidan baba wani da baba wani a jike yake kenan a laraba suna kiran kalmar zumunci jika ko lema kenan da yake ne sa'uballu yace baitin bai iya amfana musu komai sai dai ce da kwai me gaira ana lakum rahima sai dai akwai sa'uballu kuma zai jika zumunci bibilaliha iyakar jikawa kenan me yake ne zai yi zumunci iyakar zumunta mun gane balal lema laraba suna kiran zumunci jikawa kenan zan jika zumuncin iyakar jikawa kenan zan yi zumuncin iyakar zumunta to me zaka gane ana mahimmancin zumunta kenan ko da ba su bi shi ba baya baya kwarce musu ba da yanzu ai zaka samu wani zahin kai dan ya gane wata akida shi zai ga ya watsa da yan uwan shi eh to kaga dai annabi abin da yake eh kenan yan uwa na jini suna da ko da akida ku ta sauya ko wata mas'ala ta sauya ai ba da mai wannan asma'u ai ta zo wata ba musulma cewa annabi ya ce sadin zumunta kenan ko da wani ra'ayi na addini ko na abuwa ya sa da yan uwanka ba zahin kai bane eh kana gan- kana musu kallon wani mushrikai mushrikai a ba wannan annabi dai ga abin da yake ya ce eh eh gaira an da lakum rahiman sai dai da kai ne zumunci tsakanin kenan ku ya ce ku ne santar da kanku kenan in ma ba ku bi ni bai ce da kai ne zan zumunce shi matukai zan jika shi matukai jikawa ga ruwaye ibn abbas a nan da ya kare wannan magana sai waye magana abil habib da ya tattaro ai duka famu wanda suke rayu sun zo da babba da wannan din shi baba ne shi da kuma kawunan shi ne suka zo to da suka kare kare magana sai abil habib sai yi magana me yace ne sai ce alihaza jama'atana dan wannan ne daman kai muhammadu ka zo ka tattara mu tabban laka cin gare ka ya muhammad yana abil habib ke wannan magana ce annabi sallallahu alaihi wasallam cin gare ka saboda wannan ne ka tattara mu daga nan yana hada wannan magana sai tabbata ya da abil habib kazo hannayen abil habib shi ma kuma ya tafi duke shi da abin da ya tara ba sa mai amfanin komi tare da matar shi mai dokan kwarmato za a sai ya su wuta kaza kaza kenan ga ruwa ibn abbas a wannan siga ta zo sai abila habin ya tashi bacci an kare wannan magane ya ci alihaza jama'atana saboda wannan ne ka tattaro mu tabban laka sai fanazar ta kauri ta'ala tabbat ya da abila habin wa tabba kenan miki gane wa dai wannan duka da sada zumunta ko da ko da wani abu ya sa ba za a yi kai a zumunta eh to sai to to mun ce sada zumunta sada zumunta a famun ga waya sada zumunta kowa famun ka to nan wanda za a sadawa zumunta malamai suka yi bayani kishi suka ce da kwai zumunta ta wajibi da kwai zumunta ta mustahabi suka ce zumunta ta wajibi wacce ce duka muharramanka wanda babu aure da kai da su wannan wajibi ne ka sadar da musu zumunta har magana ta farko aka ce wane a kan zumunta waye za a sadar zumunta aina an ce wajibi ce zumunta ko to duka yan uwa na shi ne sai ke wajibi ko kuma da kwai particular wanda su ne wajibi shi ne malamai suka yi faɗa biyu na farko suka ce yan uwa wanda babu aure tsakankaninka da su to wannan su ne wajibi in baka musu wasu zumunta za ka samu laifi ma gurin fage suwa wanda babu aure tsakaninka da su kenan muhara uwarka a wannan kauli kenan uwarka babanka yaka ko kanwaka wanka ko kananka da kuma babanninka da innaninka kenan su ne waje ƙauli na biyu sai suka ce a dukkan danginka wanda ma'aifa ta gama danginka da jini kawai ka shiga sai sun shiga tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin ta yi gaira annan lakum rahiman duk ya gama ƙauli na biyu wa suka yi suka ce kawai in dai dangi ne na jini kawai wajibi ne haƙƙi ne sai ku yi zumunta in ba haka ba Allah na kama amma duk an suka ji akan kawai wannan wanda muka zana wanda babu muharramai wanda muka zana su bakai sai da ai kamar ku zuloni to ai su na kusa ne su ba to ya za a zumunci da ku zuloni ku zin ta yi aure ai ku zin ku zan da ku zan ne ai babu mushkila ko to mace ai ita ma ta kusa ce amma da ai kana iya aurenta to da ko zumunci tsakanin wahala wuzin ɗinka ai ba mara maka ce to da kwai musulmi da kwai zumunci an tilile kuza da kwai zumunci eh da kwai zumunci har kuzin ɗinka mace da wanda kwai musulmi sai dai malamai suka yi bayani kalkashin abubuwa da zaka kiyaye me zaka kiyaye ita kuzin ɗinka kana iya auren ta kenan ba kai ba sallama kai kato gidanta bismillah kawai ka ce kuzin ce ka zo ka shiga kuna da ita ziyara ka kusa malamai suka ce na farko abinda zaka kiyaye in zaka je ziyara ka je da muharrami kamar misali ita kuzin ce kuma ga wanda zai je ko babanta zai je ko wani muharramin da zai je sai ku je ne tare kuma in zaka yi ziyara kuzin in ka yanda zata hutuwa wanda ko kananta ko babanta kai kanta hutu ma haka nan ka je da wani muharramin da ko kuma ka je ka yi sallama mijin yana nan ka ce na zo in gaida wance kuma malamai suka ce a'a inda fitina ma kakkaje kila ko kan yi aure da ko an so a muku auren gida da kika to da da fitina ba ka je ba kai ko ko ko mijin wani complique ne shi ma ba ka je ka fitina gida eh kenan dai sun sa sharadi ko da ziyarai ko zai da sai da wa muharrami ba kawai ba za ka ku zai ka sallama to wanda suka je akan hatta ku zuloni da wani waye duka an yi zumunci da su to sai ce sai wanne sai na gaba ya ce babu salatar rahim wannan mun yi bayani akan wajibci ko a wajibci salatar rahim mun yi kotan wanda suka magana guda biyu ko wa suka ce ulul arham ko wa suka ce wanda suka zama to haramun ne akan ka wa su kuma suka gama gaba daya kuma wanda suka gama gaba daya suka ce in muharraman ka ne in zaka yi ziyarar su da sharadai ko ka je da wani muharrami ko ka je da mijinta kuma in zata hutuwa ba za ta hutuwa ba yadda ta hutuwa dan uwanta da siffa ta musulunci kuma bala ta hada Allah da kauli babu wani dogon latta ko dogon magana irin wannan yadda muke yanzu to sai babe na gaba yace babu sallatul rahim babe wanda zai bayani akan sadar da zumunci can mun bi wajibcin da nan kuma sadar da zumuncin da sai yace حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موحب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة to ita ma wannan ruwa da zama karanta ita ma mutafikun alaiha ce buhari da muslim sun hudo ta bai cin buhari ya kata na adam al-furat yace hadathana abu nu'aym qala hadathana amr bin usman bin abdullah bin mawhab qala sami'tu musa bin talha yuskar yace yaji musa bin talha yana ambatarwa me yake ambatarwa ce an abi ayyub al-ansari daga abi ayyub al-ansari shine sahabin annabi nan abi ayyub al-ansari shine sahabin abi ayyub al-ansari yace anna a arabiyan mi a arabiyan muka ce ba kauye ko me shi ina ce a arabiyan balaraban kauye kenan ce wani ba kauyen a arada lin nabi ya bujurtowa annabi fi masirihi a cikin bulaguro amma annabi yana cikin wata tafiya ta bulaguro a hanyar sai wani balaraban kauye sai sai ya bujurto kenan ya zo gurin annabi kenan na shine komo anna a arabiyan wani wani balaraban ƙauye ko an rada linnabi sallallahu alaihi wasallam ya ya bujurowa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi a cikin bulaguran annabi masir safari kenan a cikin bulaguran annabi kamar annabi yana kan hanya zai je wani guri shi ko ba ƙauye da ya tsinka annabi zai zo fatawa ko to shine faqada da yazo sai wannan ba ƙauye ya ci me yace wa annabi a habarni annabi yace wa annabi ba ni labari ma yuqarribu ni min aljanna abubuwan da zai su kusanto ni da aljanna wai ba idini an minan nari kuma da abubuwan da za su nesantar da ni daga wuta ba kawai cewa annabi a bashi labarin abubuwan da za su kusantar da shi daga aljanna su nesantar da shi daga wuta ƙala sai annabi ya ce min gani zai game ta abudullaha ka bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kakkai shirka da shi ko kadan kakkai mai egal kakkai tarayya da shi ko kadan ya ce wata ƙimus salata ka bada ka tseda sallah makatuba guda biyar kenan wata utin zakata ka bada zakka in kana da dukiya sun kai nisabi ya ce wata sillo rahima kuma ka rika sadar da zumunci kaga muhimmancin sadar da zumunci na yan uwa kenan da wannan namijin ba kawai zuciya annabi ya gaya mai abin da yake kusanta shi da aljanna ya ce mai kai mi ka bauta Allah ka kai shirka da shi ka tsaye da sallah ka ba da zakka sai ce ba kai ne ka sadar da zumunci kar kamar zumunta haka kamar wani wajibi ce ka sadar da mi zumunci kenan ya annabi ya gaya mai wannan kile abubuwa da za su kusantar da shi da zuwa aljanna sai ne santar da shi daga wuta yuqarribuni qarraba kusantarwa yubadani ba'id ne santarwa to sai na gaba حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام الآعذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن عصل من وصلك وقطع من قطع وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك ثم قام أبو هريرة ثم قال ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم to wannan ruwa ita ma wannan ta hutu a buhari da muslim mutafiqun alaiha ce yace hadathana isma'il bin abi uwaisun qala hadathana sulaiman bin bilal an muawiyah bin abi muzarraj an sa'id bin yasar an abi hurairah sahabi anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala amma aikin Allah yace khalaqallahu halqa Allah ya halici halitta ko kuma Allah ya halicci halittu shine khalaqallahu halqa Allah yayin da Allah ya halicci halitta falamma faraga minhu yayin da ya kare halitta faraga intaha kenan khalaqallahu halqa Allah ya halicci halitta falamma faraga minhu yayin da ya kare halitta qamatin rahim sai zumunta ta ne ke tsaye qamatin rahim sai zumunta ta faƙala sai ubangiji ya ce ma makin da istifaham ne ma mine ne kama da tsaye na ayi wani bayani sai wani ya tsaye sai a ce mine ne to shi ne na ce ƙamatin rahim sai zumunta ta yi tsaye faƙala sai ubangiji ya ce ma mine ne ƙalat sai zumunta ta ce hazal muƙamu wannan tsayuwar da na yi a'izun bika ina neman tsari gare ka a'iz ina neman tsari bika gare ka minal kadi'ati da a yanke ne kenan ka a rika yanke ne akan an muje kala sai ubangiji ya ce alatar daina yanzu zumunta kin yarda an asilu man wasalaki in sadarwa wanda ya sadar da ke wa aka da man ka daki in yankiwa kuma wanda ya yanke ki kalat sai zumunta ta ce bala na amna yarda ya rabiya ubangiji kala sai ubangiji ya ce fa zalika laki to wannan an baki wanda ya sadar da ke in sadar da shi wanda ya yanke ki in yanke ki sun makala abu hurera sai abu hurera da ya ba da wannan labarin kuma sai ya ce ikra'u in shi'tum ku karanta in kuna so fa hal faɗa Allah da yake cewa fa hal asaitum shin kuna zato ko kuma shin kuna tsammani in tawallaitum idan kuka juya baya an tufsidu fil ardi ku yi banna a cikin ƙasa wa taqta'u arhamakum kuma ku rika yanke zumuntanku gaba aya ita al'anda ta zo a gaba aya to kenan me yake ne nan lokacin da Allah ya halicci halitta ko sai zumunta sai tsaye da sai tsaye aka ce me wannan sai ta ce wannan tsaiwai in wannan tsaiwace ta a'is ta neman tsari ce gare ka min alkadi ana ne yake ne sai ubangiji mai ce mata shin kin yarda in sadawa wanda in yankiwa wanda ta ce ta yarda to wanda Allah sadar bai me yake ne kenan alherin Allah faralan Allah tana tare da shi wanda kuma Allah yake ne kenan duk wani alherin Allah da farar Allah bai tare da ita kenan mai yin zumunta yana tare da kiyayewa da alheri da kiyayewa komai na ubangiji wanda yake zumunta kuma bayya shine wannan ruwa take kanta da ko ba kalma mai wahala shine a'is neman tsari a'is ina ta yi tsaye tace tana neman tsari daga mai yanke ta ma kuma wannan maza shine ce mata رواية همسن لديها سيجي حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل الآية قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان وعلمه أن ولعله ولعله أن يكون إن شاء, شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي لا تعطي لا شيئا لا تعطي شيئا ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا قال قد حصرك من قد أعطيته to wannan hadisuna humaydiyu bala humaydiyu ya zantar da mu qala hadisuna sufyan an abi sa'ad an muhammad bin abi musa an ibn abbas daga ibn abbas wa ibn abbas abdullahi dan abbas sahabban manzon Allah wata adda annabi yamin اللهم علمه التأويل allahumma allimhu ta'wil Allah ya sanar da shi ta'wili fassara da bayani Allah sanar da shi da wani a tafsiri da dama za ga ana tafsiri ibn abbas ya ce ibn abbas ya ce to ibn abbas shine fasarta wannan ayi akan zumunta shi wannan ayi ya ce kala ibn abbas ya ce a cikin wannan ayi da zama karanta wacce aya ce tana cikin suratul isra'i aya ta 26 da 7 da 8 da 9 sai rarraba ta ta farko gaba ta farko sai ce wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa bil sabil Allah ya ce wa atizal qurba haqqahu ka ba ma'abucin kusanci haƙƙin shi wal miskin ka ba miskini haƙƙin shi wa bil sabil dan bulaguru wanda guziri ya kare mai akan hanya shi ma ka ba shi haƙƙin shi to wani ayi ta ce ka ba mutum haƙinsu dawa makusanci da muskini da yawa to mi zai gane kenan shi dan uwan kafa kaban kai mai kuɗi ne ba wani wai in ka bashi ba kai ne ka sarki kamar haƙƙin shi ne ai shi Allah da ikon shi a fami sai zo yawa mutum ɗaya kuɗi to wannan kuɗin da yawa mutum ɗaya a fami ba wani jama'a ne daga dole ne taimaka masu tun da ka ci wa ajizar kurba haƙƙin kamar haƙƙin shi ne shi dan uwanka talaka kai ne kuɗi ka tara milaika dole ne ka bashi kamar dole ne tunda haƙƙin shi ce wa ati zal qurba haqahu ka ba ma abocin kuɗi kusanci haƙƙin shi ka ba miskini ka ba dan bulago shi dan bulago na ibnu sabil abinda ake ne ibnu sabil kamar wanda shi mai kuɗi ne a garin su kuma ya zo sai guziri ya kare ne to sai a bashi ko kuma dan guziri ko da mai kuɗi ne nake ne kai shi mai bulago kawai in bai da guziri ya zo masallaci ko wani sai a taimaka shi ne ibn sabi malamai suka ce ko da mai kuɗi ne a garin su sai a taimaka mai amma dai a wancan zamanin dan da wannan zamanin ne mai kuɗi ne da bai eh a can da zamanin sahabbai da tabi'in in dan guziri guziri ya kare ne ko da mai kuɗi ne a garin su ya zo taimaka mai to yanzu ha da wannan fatawa ai sauya take yanzu ai da koyi al'iza akwai waya har salula ce kawai saka bashi eh ya ce ai gobe daga al'iza ci gaba eh to wannan mutum ne zara mutum uku sai ibn abbas ya ce kala na ibn abbas ya ce bada'a allah ya fara fa amarahu ya umarci mutum bi aujabul hukum da mafi wajibcin haƙƙi a kanka kenan allah ya fara ya umarce ka da mi mafi wajibcin haƙƙi a kanka ko wadallahu kuma allah ya shiryar da kai ala afdal a'mal a bisa mafificin aiki me mafi mafificin aiki ana ka ba gaba a gaba makusanci kuma miskini kuma wannan to kuma kuma ne da yace fa amara bi aujibu ruku ya umarce shi da mafificin wajibcin haƙi menene mafificin wajibcin haƙi akan ka ka ba dan uwanka wai abin da yake nuna mana abin da zai ba a ƙarshe ita da ana zumunta zumunta zumunta ai da Hausa cewa muke zumunta a kafa take ko to zumunta a kafa take ga talaka amma dai ga mai kuɗi zumunta malamai suka ce a kafa take da aljihu dan imam nawawi ta yi in kai mai kuɗi ne kawai ka zama to sai dai ka je ka ziyarci ɗan uwan ba ko ba a karɓa ba ba lada kai ai da kai wannan kaga a cikin fami mutum mai kuɗi na karshe in an ɗauko zance daga cewa da kai zumunta ne amma da eje bai iya karya dama ko bai iya nika jika to ya ce wani da kai dai kokari sai hira kawai ya biya gai da baba wannan inna wani amma da bai iya nika jika ma to wannan ba a san wannan kenan ai haƙƙi ne ka je zumunta ka karya dama ake so kenan shine nan ya ce ma fa'amara hufi a wajibul hukuk ya umarce shi da mafi wajibcin haƙƙi wajallahu ala afdal amal ya shiyar da shi a bisa mafificin aiki sai ce iza kana inda hushe in ya kasance yana da wani abu kenan kai mai kuɗi ne ka je ziyarar wannan yan uwan da muka zana yakka kanwaka wanka kananka ka je musu zumuncin ka rika ɗan ne ka wani bakin su in dai mai kuɗi ne mai hali ne ka rika taimaka musu wani ka sa shi gida wani ka ɗauke mai haya wani kayi mai waye kayi mai shi ne haƙƙin nasu kaka zama musu wata kai wani wanda dama a cikin gari to sai ce iza kana inda hushen in ya kasance yana da wani abu to inda ya kasance yana da wani abu shine wani aya tace kenan wa ati zal qurba haqqahu in dai da ko wani abu a gurin ka ka ba mu abu sun kusanci ka ba miskini ka ba ibnu sabil to wannan na farko kenan zumunta ta mai kudi ko mai kudi ga zumunta shi take kenan shi zumunta a kafa take da aljihu talaka ce zumunta take kafa kare to sai kuma wanda bai da kudi ta wa allamahu idza lam yakun inda shay'un kuma sai ayan nan ta koya mai wa allamahu ta koya mai idza lam yakun inda shay'un inda ya kasance ba ya da komi kaifa ya kulu ya zai ci kenan kana son zumuntai amma dai fa shiru to ya zaka ce ko kuma il salat ce bata isa ka kai ma da kadan kadan ke rufa to ya zaka ce shine nan wa allamahu ya sanar da shi idza lam yakul inda hu shay'un idan ya kasance bai da komi kaifa ya kulu ya zai ce fa qala sai Allah ya ce gaban ayi da muka wadi wa in ma tuqridanna anhum idan ka kauda kai a gare su ibtiga'a rahmatan min rabbika kana kwaɗayin neman rahama daga gurin ubangijinka tarjuha kana kamnatta fa kullahum qawlan mai sura to in kaje zumunta ka gaya musu magana magana mai daɗi magana mai tamshi eh kenan talaka in kaje ka rika zuwa kana zama da babanin naka da kanwarka da yaka kana gaya musu magana magana mai daɗi ku yi hira mai daɗi inda ka kasance baka shi da ne ce wa imma tuqridanna anu idan ka kauda kai akan su ibtiga rahmatan min rabbika don neman yarda rahama da gurin ubangiji ka tarjuha kana ba kullahun kaulan mai sura anan sai ka gaya musu magana mai daɗi kenan wace ce magana mai daɗi ga na gaya ma ita a gaba sai ya ce iddatan hasana ka musu alƙawali mai kyau ka rika nuna in kamar tana ga kai kahida abin ne sai a hankali da Allah ya kore za mu taimaka muku insha Allah muna jiran wani abu duniya ce sai a hankali amma dai a taya mu da adda in komai je daidai muna so mu muna so wani mu kaza wani mu kaza mu taimaka shine kenan iddatan hasana ga musu alƙawari mai kyawu ko da baka ka annahu karkara kaman ma abin zai kasance wala allahu an yakuna insha Allah ibn abbas yace kai wata kila ma in kana yin wannan abin da ciki daya la Allah ma zai kasance in Allah ya kenan wanda ma yana nawa na biyu ko na farko wane ne mai kuɗi ya bada ya je shi kuma wanda bayya ya zai ya yi kaulan mai sura kuma da alkawali da magana mai daɗi in na samu na yi to sai na uku wala ta ji aliyaddaka magalulatan ila ulgika kakka sanya hannunka abin ɗaurewa zuwa wuyarka ya yake ne nan kakka sai fasare kakka sanya hannunka magalula abin ɗaurewa zuwa wuyarka me yake ne kira aikar magana ne kai kullum ka haka wannan haka ke na baka ne yau ba kin shi ne ji ayata ce ku walla ta ai shi qur'ani wata karin magana yake kanka sanya hannunka abun kullewa ne zuwa wuyanka kenan ka zama to kai hannunka ko cikin aljiyoyi ko a haka yake kenan hannun naka bai ungo kakka zama to wannan kai ne na uku kenan wanda kai kana da kakka zama to kai kullun hannunka baka bada shi ne wala taj'al kakka sanya yadda ka hannunka magalulatan abun kullewa ne ila unkika zuwa wuyarka shine ce latu disha ka zaman to kai baka bada komai shine latu disha baka bada komai sai hire sai dogo hira ka zamna ita baba ne na komai kamar hira wata wajen awa guda ka shaye mata ta kudi ka ce za zai kai ta ba ai da kai wannan ba eh ka rika ta iya kura da kai ai kudi sosai sai ka ya ta baba nashi ta iya kura biya ta kura haye shi ne amma dai dai isa mata kudi to shine wannan wala taj'al yadika magalulatan ila ulkika la tudi shay'an baka bada komai wala to sai na karshe ce wala tabsiku ha kullal basri kuma ai kana samun mutane masu kyautar musiwa wanda duk wanda ka zo kawai watsa suke su ba da duka su su ki barin komi ko to shi ko ba so kai wannan kai tsaka-tsaki ake so kai baka yi ba irin wanda kai kulle hannun naka kai baka watsa ba kenan na karshe shine ce wala tabsiku ha kullal basri kakka shimfida hannayenka dukkan shimfidawa me yake ne na kakka shimfida ta dukkan shimfida kenan kakka ba da dukkan abin da yake hannunka shi ne la taba su ha kakka shinhuda hannayenka kullal basdi dukkan shinhuda kenan shi ne fasata ma ce tuɗi ma in taka ka ba da dukkan abin da kake da sun zo ɗan kowane suka zo da wuri ka ba su duka in kai wanda sai ce fataka uda maluman zakka zamna abin zargi fataka uda maluman zakka zamna abin zargi me yasa ya lumu kaman ya ati ba'adu wanda ya zo baya baka bashi ba zai zarge ka tunda a fami wani ya zo an ce da muka je ya bamu kaza ya bamu kaza ya bamu kaza ka rabe gaba daya na baya ya zo baka bashi ba ya zai sai ga ai ba yi daidai ba eh ba abin daidai ba tunda shi mana cikin eh in ka zo jari ka ba danya baka ba ba dan kanwa ko wannan to shi ne kakkashin wuda duka ka watsa baka ba ba in kai wannan saka zamna abun zargi ya lumo kamar ya ati ka ba'at wanda zai zo ba zai zarge ka wala yashid in taka shay'an bai samu ba komi a gare ka mahasura yana gajiyayye kala yace kad hasaraka ya gajiyar da kai man kad a dai tuhu wannan wanda ka ba na farkon ka ba su duka ai sun gajiyar da kai tunda kai ka zama to yanzu wanda suka zo ba samu komi ba kenan nan wannan dogo fasar ta ibn abbas bin take kantar da mu zumunta ya ake zumunta sai da dawa
da da dawa ake zumunta ba kawai haka yake je kai sallama baka ce zumunta in dai ne kudi ne sai kai sai ka bada kenan ta take kantar da mu ko to sai ai ba kalma mai wahala ko to sai babi na 27 yace babun fadlu sillatir rahim babi wanda yake bayani akan fadala lada na sadar da zumunci ladan mai sadar zumunci shine hadisi na 52 so sai ce sura ai ba kira ba mun jina kada tashi kalli mai shi
حدثنا محمد بن عبد الله عبيد الله.
قال- عبيد الله نعم قال حدثنا ابن أبي خازم عن عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم.
أصلهم ويقطعون وأح- وأحسن إليهم ويسيعون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم قال لئن كان كما تقول كأنما tusifuhum almalla تصفهم الملة ولا يزال معك من الله زهير عليهم ما دمت على ذلك to wannan ruwa ita ma ruwa ce sahiha ta zo a cikin muslim baitin nan kuma buhari ya kata a cikin adabul mufrad yace hadathana muhammad ibn ubaidillah qal hadathana ibn abi hazim an allahi an allahi ana ce mai abdurrahman an abi shine abdurrahman bin an abi hurairah daga abi hurairah abdurrahman bin sahal ad-dausi qala yace atarajulun wani namiji ya zo ya zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai namijin nan da ya zo gurin annabi sai ya ce wa annabi ya rasulullah ya manzan Allah inna li qarabatan ni ina da makusanta ina da wa'ansu dangi usilluhum ina sadan musu zumunci wa yaqta'una su kuma suna yanke mini zumunci dangin nashi shi yana musu su kuma sai ya ce wa uhsinu ilaihim ina kyautata musu wai siuna ilayhi su kuma suna muna namini wa yajhaluna alayhi suna jahilta ta wa uhlimu anhum ni kuma ina hakuri da su me yace wa wannan namiji da yazo ya ce wa annabi ina da ina da dangi me nake musu ina tare da su zumunci su kuma suna mi ina mi kyautata musu su kuma suna mi suna jahilta ta ni kuma ina ne hakuri a kansu sai annabi ya ce la in kana kamata qulu in abin nan ya kasance kamar yanda ka faɗa ne wani abubuwan da ya faɗa ko inna li qarabatan in abin ya kasance kamar yanda ka faɗa ne ka anna ma tusifuhumul malla to wannan dangin naka kamar kana bida musu tasifuhum bidawa kamar watsawa kamar kana bida musu almalla kokon wuta ko gar- wannan makamashin wuta a bida ma doka tokan nan kenan da yake ni nan kamar kana su suke hallaka kamar kana ai ana samu a ciki ba mai ka kai ka rika zumunta wani bai so ka rika zuwa ka zumunta shi ko a wato shine hakuri zakai ko da bai so kai hakuri kenan shine annabi yace in ya kasance kamar yadda ka faɗa ne ka annama ta sifuhumul mal jalai ta sifuhumul mal kamar kana buɗa musu kokon wuta me yasa yace wala ya zalima aka min Allah zahir ba zai gushe ba tare da kai daga Allah mataimaka kenan zaka samu taimako mataimaka na mala'iku daga Allah kullun akan ka alaihim akan su kenan zaka zama mutum yake kullun kai ne saman su ma dumta ala zalika a kull ka dawwama akan wannan kenan ba yankewa ba zaka yi busu san busu san sun jahilce ka duk da wannan kai sai kai ne sai ka ci gaba kai Allah ya duba ka a saman su ko mala'iku Allah zai turo su taimake ka kuma in ka je kullun zaka zama to daga gurin Allah kada da mataimaka kuma zaka zama to kai ne a kansu kullun yana nan mufridat ka anna ma tusibuhum tusibuhum malla kama kana fida musu wuta to ina ga sai mu tsaya daga kenan me me take kanta da wannan ruwa kenan ko da ƴan uwana ko to ina zumunta su dai ni in yi in ci gaba ko da bin so kai ci gaba kenan kai ne dai sama na gaba ya ci gaba kamar yadda muke fari da Hausa to sai mu tashi a satin gaba da Allah ya kai mu ruwaya ta 57 da fatan abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka kuskura Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk